لا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها عندكما أمردين كنسا دائم مجلسسا مسلمي يكاو ملايو قدموا تانيرا مليون قوما fa'in ya ce kwamiti na masallaci da suke gudanar da aikace-aikace da daukan ɗawainiyoyi na wannan masallaci da wannan tafsiri ga gudunmuwa a basu ɗazu na kira shugaban ƙungiya na ƙasa fadilatu sheik imam abdullahi balalau yana airport a kano zai tashi yau din nan zuwa makka da dar Allah madaukakin sarki zai je ya halarci za ka wakilci al'umma ne ka je ka halarci taron ka dawo ka ci gaba da tafsiri shi ne ya samu maluma guda biyu ya ce su rufa masa baya da darakta na basic education dr ibrahim rijiyar lemo an associate professor da kuma shugaban majalisar malamai na ƙasa dr ibrahim jalo jalingo da yadda allah yau da suka tashi zuwa ƙasa mai tsarki domin halarta wannan taro za a yi taron gobe alhamis da jibi juma'a an allah ya amince ya ce to ina sauri a lokacin zan wuce na bude tafsiri na ce a samu aron miliyan goma sha hudu a basu su fara aiki kamin da su mu duba request nasu to yanzu miliyan arba'in da suka bukata ga miliyan arba'in din Allah ya kawo ku basu miliyan arba'in din su ƙungiyar izala ba ta son ko ɓandala a cikin kuɗi miliyan goma sha hudu da aka fara basu aro kamin Allah ya kawo kuma ku maida wa masu aro kuɗin su su ko ku basu miliyan arba'in din su su ci gaba da aiki Allah ya muku albarka na ce wani aiki sai shek balalau wani aiki sai izala wai ba wajen ce kaska za ta mutu da haushe kiri ranar na ji wasu a nan masallaci wasu na kuskus wai masallacin nan janar buhari ne ya kulla kudin cif ya ba mu maka gina amma muka zo muka ce wa mutane da kudin fata aka gina na ce mahaukaci ran da muka bude masallacin janar buhari yana zaune nan gudu muka ce gwamnatin sa da shi basu ba mu ko kwabo ba ko ba mu faɗa ba a gaban wa kuna jin shi ba da kudi a gina masallacin ko ba a gaban sa mu ce bai ba mu ko kwabo ba kuma ya shiru ban tsaya nan ba na sake zuwa kazana aka yi taro a jihar sa na ce bai babu kwandala gudunmuwar university ba kuma bai babu ko kwabo gudunmuwar gidan wannan masallacin ba sun kawo gudunmuwa sai dai na ce ya yi mana abin da ni na fi murna da wannan fiye da ce ya ɗauki miliyan ɗari ya bamu gudunmuwa a gidan masallacin bai ta ba bamu ko kwabo ba duk wanda ya ce muku an bamu ku ci fallasa ku kawo mana shi mu haɗa shi da 'yan sanda sai ya yi bayanin waye ba mu kuma wa aka ba kuma ta ina aka kawo in ya ki musa in agaji su sashi tsallan kwado Allah ka gafarta mana mu ba ma kwanmu sai da zakara to yau ma bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmuwar marayu gudunmuwar amma akwai wanda da ka ɗauri kashi ko ka ɓata igiya bai kai ka tanka ba saboda aka iya faɗa sai ka kalle shi ka ce Allah ka kebo bayi
إذا نطق الصبيح فلا تجبه فخير من إجابة
Alhaji Hamisu Allah ya maka albarka Allah ya rode iyalanka Abubakar Abdulrahman ya yi koma da gudunmuwar kuɗi naira dubu tamanin Allah ka masa albarka Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi ka tsare zuri'arsa magabatansa in suna dare Allah ka musu albarka in sun riga mu ya Allah muna roƙon ka lulube su da rahama da namu gaba dai da sauran waɗanda suka taimaka Isa Abba Abdullahi ya aiko mu rayu gudunmuwa naira dubu hamsin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka wasu bayan Allah sun goma sun aiko mu rayu dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari biyu wayannan bayan Allah guda goma Allah ka kwashe su da zuri'a suka zuba aljanna firdausi wasu bayan Allah su goma sha shida ku tausaya wa marayu Allah ya tausaya muku ku tausaya wa marayu Allah ya tausaya wa Najeriya ku tausaya wa marayu ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama akawun na marayu 000455373 triple zero five double five uh, triple zero four double five thirty seven fifty three Jaiz Bank Allah ya kara albarka wancan wai ma bank ne wanda aka kama amma shi wannan ya sake dawowa bankin namu Jaiz ana aka bude account ne shi ma in Allah ya da zamu bika zuwa hannu jami'an tsaro za su gano mana shi da yardar Allah amma dai shugaban kwamitin tafsiri ga akwai bukatun a fadakar da jama'a kada su fada tarkon sa kamin a kamo shi ya bude wani account mai number 00170558553 a Jais da sunan gaskiya opens and less privilege aka gano munafikai da suka shige cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka makale cikin sahabbai Allah ya tona musu asiri Allah ce illa tansuruhu idan ba ku taimaki annabi ba sallallahu alaihi wasallam to ba matsala faqad nasarahu Allah to hakika Allah ya taimake shi idan ba ku taimake shi ba wa ya taimake shi Allah Allah ya taimake shi wanda ya samu taimakon Allah taimakon wa yake jira an riga an gama Allah ya gafarta wa Sheikh Rabi Daura Sheikh Rabi Daura yana tafiya cikin wata tsohon martandinsa kawai ta mutu ta ki tashi akwai mutane wurin azazzaune ashe yan bid'a ne wai da dama suna jin haushinsa ya matsa musu lamba da wa'azin tauhidi wa alaihi wasallam da rana rana tsaka waqtu zahira sanda rana ta yi zafi sanda ake dan kishin gidawa dan baccin da tsakanin azhar da al'asr sai gashi yana sallama a gidan sayyidina abubakar wa ke sallama aka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana faɗi wannan magana sayyidina abubakar insha Allahu akbar wannan ba lokacin da annabi ya saba kawo mana ziyara bane duk yadda aka yi Allah ya bashi izini ya hijira ne to yanzu haka na ɗauko ƙwararren masanin hanya ibn uraikin na yi jinga da shi zan biya shi shi zai raka mu kuma shi ma na sai abun hawan da zai hau kuma ina ganin shawara ta an mun fita daga nan kar mu ɗauki shararriyar hanya mai zuwa madina masu neman mu nan za su bi mu yanka daji mu samu wani kogo ana kai mana abinci ana iya gane takun kafarta a bisawu a gane inda muke na tana da yaron da shi kuma idan muna zaune a can bayan ta kai abincin shi kuma zai fito kiwon dabbobi sai ya bi ta kan sawun kafarta da dabbobin ya kora har can kusa da wurin ya wuce yadda ba za a ga takun kafarta ba balle a bisawu ya ce kuma idan muna da bukatar madara zai iya tatsa a kusa da kogon ya kai mana mu samu abin da za mu sha ya ce duk wannan shirin na gama ya rasulallah abin da nake jira kawai taro saboda muhimmancin sai sa na zo aka ce shigo ka zauna tun daga najar ya ce tun daga najar daga na aka samu tsohon najar sai zan zauna ana shawara ya za a yi wasu wadda mu kore shi daga garin aka ce wannan shawara ce mai kyau muka kore shi mu huta tsoho ya ce Allah sarki yara ai wannan karamin tunani ne to wa kore shi daga garin ai wani gari zai je kuma ya musu wa'azin su musulunta su ƙara yawa ya jagorantar su su dawo garin ku su kore ku daga garin ku kuma an gudu ba zai da baki wannan shawarar ba ta yi ba in ji tsoho ya ce idan kuka kulle shi ai mabiyansa suna nan waje mabiyan za su ta wa'azi har su yawa su zo su yaƙe ku su fidda shi daga ƙarshe su zo su hana ku zama lafiya ai kun kashe macijin ba ku sa da kan ba aka ce kai da tijo da basira kake wannan shawara ba ta ba ai shawara guda ɗaya ne in za ku ɗau mataki ku ɗauka a yi ta a gama ku kashe shi kawai kowa ya huta suka ce baba ai muka kashe shi yan kabila sun to yan kabila sun kuma za su kulle yaki da wannan kabila ba za a zauna lafiya ba sai shi ai ba haka za ku yi ba ai kabila sa guda ɗaya ce ku kuma kabilun ku da yawa suka ce eh yace to kowace kabila ta bada saurayi guda ɗaya da takobi sai samarin da su haɗu su masa sara kwab ɗaya su kashe shi idan kabila sun ce za ta yi yaki da ku ba za ta yi yaki da kabilun larabawa gaba ɗaya ba saboda haka dole ta yadda cewa a biya diya idan an ce a biya diya kuma za ku rarraba diya ne a tsakanin ku da kuɗi kaɗan kaɗan sai ku haɗa diya sai ku biya kun sha banza aka ce wannan shawarar ta yi wannan shawarar ta yi sai aka yi manzaya a kanta وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya ce wa izin kurbi kallazi na kafaru ka ambaci lokacin da kafirai suka taru suna kulla maka makirci li yukhrijuka li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtulu aw yukhrijuka aw yaqtulu su kama ka su daure ka ko su kore ka daga gare ko su kashe ka wannan sune shawari guda uku da aka dauki matsaya akan ta karshe Allah ya ce wa yanfuruna wa yanfurullah suna kulla makirci Allah yana mai da makirci akan su wallahu khairul makirin Allah shine mafi alherin wanda suka yi mai da makirci akan makirai yanzu dare yayi samarin nan sun zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ya samu riya lalle suna jiran dare ya tsala su shiga su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san wani abin ban sha'awa a wannan rana sai manzon Allah ya kira sai na Ali radiyallahu anhu yace ya kai Aliyu ga wani assignment ina so zan daura maka sai na ya ce uwata da ubana fansa ne a gare ka ya rasulullah ne umarni za su zo da tsakar dare domin su dauke ni su shiga daji da ni sai kuma yadda Allah yi yanzu dan ladi kai nake so ka zo ka fata kan garan nawa ka dundu mahaifina yadda yanzu zo za su dauka ni ne kai kuma za yadda Allah ya so yi da kai zala wace asa zaka bashi a zai ka ce kawo ai duniya da gaskiya kafi da shekaru da yawa kai kamata a dauka amma sai na aliyu ya amince to bar ku ji wani abu bayan ya ce ya amince sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wata jaka dukiya ce a cikin zinari da wasu muhimman takardu da sarkoki na zinari da gwalagwalai sai ce masa kaga wannan gwal ne na kafiri wani dan Allah ya kai mu gobe da safe ka maida mashi kai shi ban gane da kafiri wani bane yace duk maka ya rasa wa zai ba ajiya sai ni kare yadda da ni amince da ni shine kawo man aje mashi kuma yana cikin wanda suka shirya zuwa kashe ne yanzu amma dai da safe ka maida mashi kai shi wannan zinari na kafiri wani ne in Allah ya kai mu gobe da safe ka maida mai kai shi wannan kaza na kafiri wani ne wai suna cewa su kashe shi amma sun yana digirin ba abintace sai shi duk wanda ke da kadarar da yake neman hannu na amana hannunsa zai je baiwa Allah ka kara wannan annabi daraja Allah ya faɗi gaskiya da yace fa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimin bi ayati Allah yajhadun يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ce dirgi wannan da kake da su fa innahum la kamin a kawo musu abubuwan hawa sai na bakar wani lokaci ya wuce gaban manzon Allah wani lokaci ya dawo baya wani lokaci ya wuri ne bana sai zagaya ne kake yace ya rasulullah idan ina bayan ka sai da tunanin kaman kafiran nan garin sun mana kodan kwantan bauna za su kawo tsara sai wubin dawo gaban kai da in sun kawo tsara ne idan ina gaba sai yi tunanin za su dawo ta baya sai in komo baya in ina baya sai yi tunanin za su dawo ta hagu ko ta dama shi yasa nake ta kewaya kai ya rasulullah manzo Allah haka suke ta tafiya har suka zo wannan dutse wanda yana da kogo dutsen sau da suka zo sai na bakar ya rasula da ka ta amfana shiga kogon tukunna idan akwai wani abu a ciki mu ma yi dauki ba dadi kai dai ka tsira ya shiga cikin kogo ya can dare ya yi dare ashe akwai maciji a cikin rami wasu malamai suka ce sahara dafin ta yafi dafin maciji dafin ta yafi dafin maciji hatsari kawai sai na bakar sai dai jan cije shi wallahi da ka annabi ya farka ko motsa kafa sabai ba aka ƙara cizonsa na biyu bai motsa ba aka ƙara cizonsa na uku bai motsa ba yanzu dafi ya fara hawa kansa labban bakinsa sun kumbura fuskarsa ta kumbura ya fara canja wa saboda tsabar dafi idanunsa sun kumbura hawaye suka fara zubowa daga idanunsa hawayen da suka zubo akan kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya farka yana dubawa ga sayyidina Abubakar cikin wani hali yace me yake faruwa ya kai abubakar me yake faruwa yace ya rasulullah ka gaji akwai doguwar tafiya gobe a gaban mu ka dan samu bacci ya rasulullah manzo Allah ya ce ya zai bacci kana wannan halin me yake faruwa sai da manzo Allah ya maza tukuna sai na bakar ya jawo kafarsa sai gari na wayewa kafirin yan bin sawu an sa raguma duk wanda ya kawo annabi ko abubakar dead or alive masu dawakai an ba zama sai ga sun so har bakin wannan kogo sai ne yayin da sai da abubakar ya zama na biyu mutane guda biyu da shi da annabi eh sai da abubakar ba ta ba samun inda Allah ya ba wani na daya annabi yana nan ba sai a wajen hijira tabbatar da sahabbantakarsa iz yaqulu li sahibi duk bakin cike ga duk shi an cin ga duk taurin kan ga da ba wane ne sahibi ne iz yaqulu li sahibi shi da sayyidina Abubakar sahabin wa me yake faɗa wa sayyidina Abubakar yace la tahza kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu to daga nan ne Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa akan shi wa anzala junudan lam tarawha wa yadahu bi junudin lam tarawha sannan ya karfafa shi da runduna ta mala'iku wacce ba kwa ganin ta malamai suka ce ashe ranar hijira bayan sai na Abubakar da manzan Allah sun fito daga cikin kogo Allah ya saukar da mala'iku suna ba su security har suka shiga garin Madina shi yasa ba ku manta da hadisin Suraka ibn Malik ba da biyo yana so ya kama ya sai su rike cikin cikin yashi har sai da saraka ya rubuta kadara yace ya Allah ka shaida zan je ne mu gaisa mai zumunci ba ba zan taba lafiyar su ba sannan Allah ya bar raƙumi isa inda yake ashe akwai mala'iku da ke kada manzo Allah ya shafa hantsar akuyar yayi bismillah yana matsawa sai ga madara tana zuba a cikin wannan ƙwarya sai da ƙwarya aka tatso ta wannan busan sa akuyar mara lafiya duk tumakin gidan nan an tara su aka tatse su ba za su tara wannan ba balle wannan ita kadai rusufula Allah ya ce kuma muka sanya kalmar kafirai ta zama makaskanciya wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah ka mamaki turawa wasan kwallon kawai akai a Doha a kasar Qatar kan a gama wasan kwallon turawa da ba saba zuwa kasar musulmi ba sai ranar suka fara zuwa kasar musulmi a rayuwarsu ganin yadda ake gudanar da musulunci a kasar da ci gaba da development na musulunci a kasar banda Allah babu wanda ya san adadin turawan da suka musulunta kamin a gama wasan wallan ko ta ina wata kungiyar wallan kafa ta taba sayo wani dan ball shahararre a kasar Germany dan ball da balarabe mai tsada shi musulmi ne duk lokacin sallah yayin zai sallah sai ce shi yana son zai rinka zuwa masallaci yana sallah so kace to kana da tsara dole kake dole sai an sa security bari mu gina maka masallacin sai ka rinka sallah a ciki sauran jama'a sa su rinka zuwa sai gina wasu sun zo sallah wasu sun zo ne wasu zo kallon dan kwallo sai aka samu malami aka ce to rinka yin nasiha azi ka bisa an karanta imani shi da zuciyarka Allah kada ya san turawa da suka musulunta ba sai ta zama hanyar sanadiyar shiga da al'umma musulunci yanzu har matsalar internet da facebook da banda Allah babu wanda ya san adadin wanda suka shiga addinin musulunci sanadiyar wayannan hanyoyi haka Allah yake baza addininsa wani yaro ya je NYSC a nan jihar Rivers sai suka je gidan abokin shi abokin ba musulmi bane amma shi ma dan Rivers ne dan wurin ne south south lokacin sallah sai sai a bashi ruwa ya alwala aka ba ashe sallah yake alwala baban yaron wani dattijo shi bai taba ganin musulmi ba a rayuwarsa sai ga wanda matashi yana alwala ashe sai kura masa ido ya gana ya wanke nan ya kurkura baki ya wanke fuska sai kira dan nasa ya ce ka san nan zafi ake sosai an ce arewa inda wannan abokin naka fito ba a zafi zafi ne dame shi ko kai masa ruwa ya wanka mana maimakon ku bashe ta yan wanke wanke sai ce masa a ba alwala yake a bulushi ya ce me alwala ya ce ai shi wannan musulmi ne sunan addinin su islam zai yi prayer ne su yin za su yi prayer sai sun wanke gabobin su kamin su yi prayer ya ce oh daga nan sai tsohon da ya ƙara sa ido ya ƙura wannan ido shi ya gama alwalarsa aka saba masa wata yan tabarma ya fuskanci alƙibla yana sallah ashe su suna kallo tsoho yana kallo yana yin sallah yana kammalawa sai tsohon da ya ce a kira masa wannan yaron kira mu abokin kan nan ya faɗa wa ɗan ɗan ya kira shi yace kai bawon Allah daga ina kake yace daga arewa nake nazo nan motar kasa ne yace an ce sunan addinin ka nan islam yace yace daga ganin addinin ka nan addinin da Allah yake so ne ina so in shiga addini ya zan iya shiga cikin addini a ranar da tijon nan aka bashi kalmar shahada a ranar ya musulunta haka Allah yake ɗaukaka kalmar sa a azumin bare ne ko bariya a wata ƙasa ana tarawihi wata kuliya mage bare ne ko cikin ramadan kawai ta zo ta haukan liman ta zagaya shi ta makale akan kafa da shi ana sallar tarawihi liman ya ci gaba da zuba tilawa kuliya yar nema mage ta shakira a ta shakira ta ƙara wani likimo tana lafewa tana ƙara ana nunawa duniya suna kallo a sanadiyar wannan Allah kaɗai ya san dubban turawa da suka karbi kalmar shahada haka Allah ya daga wannan addini shine waja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatul lahi hiya al-ulya to haka Allah yake wa ahlus sunna duk inda ka zagaya a duniya muryar ahlus sunna ita zaka ci ƙarya nake yanzu ba ramadan bane ana tafsiri zagaya duniya kace duk inda ka ji muryar na dagawa tana zagaya duniya zaka samu daga masallatan ahlus sunna Allah ya sa wa muryar su albarka to ɗan bidiyar da za a je tafsirin wai a wata ɗaya sai an sauke ƙurani a tafsiri sai ka ce tarawih kullum izo biyu to ya zaka gane me aka fara izo biyu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wallahu azizun hakim Allah mabwayi ne kuma Allah mai hikima ne wannan ana ba sahabbai labari ne domin karfafa su domin fita zuwa yakin tabuka sai Allah ya ce in firu kifafan wasu qalan
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
الله أكبر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كون آية ذا متأشر قبيدا الله يعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله